أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار ومنها ولهم عذاب مقيم قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا عشرين دهدوغ وتر رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allahu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na talatin da hudu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasila wanda mun karanta wannan aya gwargwado amma kafin mu shiga cikin tafsiri kai tsaye da akwai kira da jan hankali wannan kira da jan hankali shine yanda aka mayar da kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tashin hankali wannan abu abu ne mai ban tsoro sosai sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo a cikin wannan al'umma a cikin wannan al'umma za a iya samun dan batalikin da zai ce wa manzon Allah annabi ba yi da komai a duniya balle a lahira mutum ya iya faɗa wa annabi muhammadu wannan magana musulmi musulmi musulmi kuma a zauna ana maganan cewa wai tauhidi ne ko wani abu wallahi wallahi wallahi in za a ci gaba da maimaita wannan maganan wallahi babu zaman lafiya wallahi wallahi babu zaman lafiya annabin mutum ya buɗi baki ya ce wa manzon Allah ko a lahira annabi annabi annabi ba abun wasa ba ne wannan al'amura ne na cin amana da yaudara yaya za a yi zahiri ƙarara kun san wannan magana ɓatanci ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da Idris ya faɗi wannan magana kuka taru kuka zo kuka mara masa baya kuka ƙarfafe shi akan wannan sai bayan abin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ai ba haka bane ya kamata a girmama manzan Allah wannan cin amana ne wannan yaudara ne wannan munafirci ne qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum da Allah da ayoyinsa da manzanninsa kuke wa izgili ma Allah kuke izgili da shi da manzan Allah wallahi wannan ba karamin al'amari wanda kuke kiran kanku ahlus sunna ku san cewa wannan fitina ne mai kan uwa da wabi wanda za ta shafe kowa fitina ne mai kan uwa da wabi wanda babu babba babu yaro babu karami babu mai shekaru babu mara shekaru wallahi wannan ba karamin musiba bane alhamdulillah akwai waɗanda suka zo suka kwaikwayi wannan abin daga Bauchi suka koma Kano suka je suka ci gaba da yada irin wannan barna to mun gode ma sun ɗauki mataki na kama waɗannan yara da aka kama su sun zo sun koya daga nan Bauchi a gurin Idris sun koyi wannan ɓatanci da wannan zagi da wannan cin zarafi amma abin da zai ba ku mamaki ya ku ‘yan uwa sai yanzu ne wasu daga cikinsu suka fito suna cewa a bar maimaita wannan maganin a cikinsa akwai rashin ladabi ga manzon Allah to wallahi ku ji tsoron Allah ƙaryan ku ta sha ƙarya wallahi wallahi ƙaryan ku ta sha ƙarya Idris din ma sai an kama shi shi ma sai an daƙi da abin da yake yi kuma duk wanda yake ganin wannan magana ne mai arha da zai ci gaba da maimaitawa mu dai mu ba ya san ji amma idan mutum yana son ya halaka ya ci gaba da maimaitawa kawai wannan shine idan mutum ya shirya wa mutuwa ya ci gaba da maimaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya annabi bai mana ba a duniya wani yanci ne annabi bai saya mana ba a duniya wani haske ne da ni'ima muke ciki na musulunci da imani wanda ba annabi bane ya zo mana da shi kai ikirarin cewa annabin ne da aka masa wannan su'ul adabi ka yi annabi wannan gangancin ka yi wannan kuce da yarfe a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah wannan ba ƙaramin al'amari ba ne al'amari ne da ba na wasa ba saboda haka kowa ya zauna a ɓatanci wa manzan Allah wallahi tallahi in ba za a ɗauki doka ba za mu ɗauki doka a hannunmu wallahi wallahi in za a ci gaba da ɓatanci wa manzon Allah wallahi wallahi ba za mu tara wani ba wallahi wallahi in za a ci gaba da ɓatanci wa manzon Allah wallahi mu ma za mu shiga gaba duk abin da zai fanjama ya fanjama duk abin da zai faru ya faru annabi ya fi mana komai ya fi mana rayuwarmu ya fi mana duk abin da muka mallaka ba wani kima ko daraja ko shugabanci da muke jin shakkanta akan wasa da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara annabi sallallahu alaihi wasallama amma yau yau yau kun nuna wa duniya cewa ba annabi bane a gaban ku kuma idan wannan ka'idan ne da abi in wannan akan layin manzon Allah ne to da mu raba gari da kowa har abada har abada za mu raba gari da kowa da mu rabu da kowa har abada musuluncin mutum ma da mu ajiye ta a gefe dan wallahi gwara mana kafirin da ba zai taba manzon Allah ba da musulmin da zai yi ma manzon Allah irin wannan abun wallahi gwara mana wannan kafirin wallahi gwara wannan kafirin wallahi gwara wannan kafirin jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi wallahi in za ana maimaita wannan abin a cikin wannan al'umma mun kade mun shiga uku mu mun lalace ba mu san ran da za mu samu mafita ba yara su yi ta rashin kunya wa manzon Allah su yi ta rashin kunya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yi fat 1 a yi fat 2 a yi fat 3 mutum ya mai da shi abin nishadi da jin daɗi yana maimaita shi a bakinsa kamar maɗi annabi wallahi tallahi a zo a fara da Idris a zo a kama shi wallahi tallahi a ladabtar da shi idan ba a kama shi a ladabtar da shi ba wallahi tallahi ba za mu bar maimaitawa ba kuma wallahi ba za mu kame hannun jama'an mu ba wannan shine kadai Allah kuma ya ƙara mana san manzan Allah ba batu ne na mukabala ba ba wani maganar mukabala abu ne ya tabbata batanci ne ga manzon Allah don haka babu bukatuwan ma a zo a zauna da mutum a maimaita wannan magana ya kare kansa a gaban alƙalai kawai ba wani maganar munafurci ba wani maganan tauhidi ba wani maganan istigasa ba wani magana yanda kake jin manzon Allah da ka masa wannan gatsalin ka maimaita ka wofantar da alfarman annabi na duniyan nan gaba ɗaya ka ce ba yi da komai ka wofantar da alfarman da yake da shi a lahira da duniya duka wallahi baka isa ba ka aife ka ba wallahi saboda haka mu zauna da dakon cewa ko a ɗauki mataki a kansu ko kuma in ya kama mu yi duk abin da ya kamata domin kare alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya ko annabi ko mutuwa ko annabi ko mutuwa ko annabi ko mutuwa ko mutum ya yarda ko mutum kar ya yarda Allah ya kara mana san annabi ya cika zuciyarmu da sansa mun tsaya a aya na 34 ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku mu'minai a ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah ku yi jihadi domin ɗaukakar kalman Allah a tafarkin Allah la'allakum tuflihuna hakika idan kuka yi haka za ku rabauta mun yi bayani gwargwado jiya akan me ake nufi da alwasila babban alwasila shine biyayya ma Allah da biyayya wa manzon Allah da misalta umarnin Allah da misalta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayuwa akan abin da Allah ubangiji ya yarda da shi da kuma yin ruko da abubuwan da Allah yake so musamman annabi Muhammad neman alfarman annabi wannan abu ne da ya tabbata daga sunnansa ya karantar a nemi alfarmansa kamar yadda ya tabbata cikin hadisul a'ma sahabbai sun karantar a nemi alfarmansa kamar yadda Usmanu ibnu Hunayfi ya karantar da wani mutum da yake zuwa kofar sayyiduna Usmanu yana son ya gaishe a zamanin kalifancinsa ya gagara ganinsa sabila da uzurorin kalifa daga ƙarshe ya bashi wannan addu'an na Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi ba a taba samun wanda yace ba a yin tawassuli da manzon Allah ba sai Ibn Taymiyyah shine farkon wanda ya bayyana kuma ya jagoranci wannan abun kuma duk malaman zamanin sa na duniya sun kalubalance shi sun ce ƙarya ne sun ce babu wannan shine ya zo domin ya tabbatar da wannan ja'ihar kuma har yanzu take naso cikin al'umman manzon Allah amma ana neman albarkan annabi ana tawassuli da annabi ana roƙon Allah yayi dan annabi kuma Allah yana yi dan annabi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce law anna lahum ma fil ardi jami'an da duk abin da yake cikin duniya gaba ɗaya nasu ne wa mitlahu ma'ahu duniya ba da misalin abin da ke cikin duniya a ce an ninka da a ce duka nasu ne liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati domin su nemi fansa da shi daga azabar ranar alkiyama ma tuqbila minhum ba za a karba ma ɗaya daga cikin su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi ma'ana da kafirai da kafiri ɗaya ya mallaki abin da ke cikin duniya gaba ɗaya da ninkin abin da ke cikin duniya ya zo da shi ranar alkiyama ya bayar domin ya fanshi kansa daga azaban wuta to ba zai iya fansan kansa daga azaban wuta ba shi yasa mutum tun daga duniya yayi abin da Allah ubangiji ya yarda da shi da kuma abin da Allah yake so abin da Allah ya nema a gurin mu bayi da yawa kar mu ki yi sai ranar alkiyama kuma mu zo muna nadama muna dan dana sani haka Allah ya faɗa mana cikin لكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah Ubangiji ya ce, Ku ciyar da abin da na baku wa afiku min marzaknakum min qabli an ya'ti ahdakum al-maut kafin mutuwa ya zo ma ɗayanku fa yaqula yazo yana cewa rabbi ya Allah laula akartani da ka min jinkiri zuwa ɗan wani lokaci in yi sadaka in aikata aiki mai kyau Allah sai ya ce ba na jinkiri marai idan ta zo gargara kuma Allah Ubangiji yana sane da abin da kowa ya aikata kuma dai saka ma kowa da abin da mutum ya aikata to ka gani ba za ka yi jinkiri akan aikata aikin alkhairi ba daman da kake da shi shine daman da Allah Ubangiji ya baka ka ribaci wannan dama din fanal hazzaka minhu qabla fawti shabab ka samu ka mori abin da Allah ya baka na dama idan lafiyanka ne to ka yi amfani da wannan lafiyan domin neman yardan Allah idan imaninka ne ko ko dukiyanka ne ka yi amfani da dukiyanka domin neman yardan Allah idan ƙuruciyanka ne ka yi amfani da ƙuruciyanka domin neman yardan Allah sabila da kowanne a cikinsu yana iya shigewa dukiya zai iya karewa amma idan ka yi aiki mai kyau aikin da kai bai karewa lafiyanka zai iya zamowa babu wata rana amma idan ka more lafiyar zai zamanto wato Allah Ubangiji ba zai lalata abin da ka aikata mai kyau ba to shine abin da Allah Ubangiji yake so mutum ya mori damansa manzon Allah ya ce igtanim khamsan qabla khamsin ka mori guda biyar kafin biyar manzon Allah ya ce hayataka qabla mautik ka mori rayuwa kafin mutuwa ginaka qabla faqri ka mori wadata kafin talauci faragaka qabla shughlik ka mori faraganka lokacin da kake da lokaci kafin uzurori su maka yawa shababaka qabla haramik ka mori samartakanka kafin ka tsufa ginaka qabla faqrik ka mori wadatanka kafin talaucewanka waɗannan abubuwa guda biyar mutum idan ya tsara lokacinsa akan irin wannan to dai mori lokacinsa zai mori rayuwansa kuma ba zai yi ɗan da na sani ya ci banza bai amfana da wannan lokacin ba to zai yi kuka ya yi ɗan da na mu sani minti ɗaya a rayuwanka minti ɗaya na rayuwanka ya fi ya fi dukiyan duniya gaba daya sabila da dukiya in ka rasa wata ran ka iya samu amma minti ɗaya idan ya shige ba zai sake dawowa ba to innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce law anna lahum ma fil ardi jami'a da duk abin da yake cikin duniya nasu ne liyaftadu bihi min liyaftadu jami'an wa mithlahu ma'ahu da ninkin duniya ma da abin da ke cikinta liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah domin su nemi fansa da shi daga azabar ranar alkiyama ma tuqabbila minhum ba za a karba musu ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi wanda zai dawwama a kansu ba tare da yankewa ba yana cikin ingantaccen hadisi aka ce Allah ubangiji ya ce yuja'u manzon Allah ya ce yuja'u bil kafiri yawmal qiyama da a zo da kafiri ranar alkiyama fa yuqalu lahu sai a ce masa ara'aita law kana laka mil'ul ardi zahban ko law kana laka mil'al ardi zahban da a ce kana da zinare cikin duniya a kunta taftadi bihi zaka nemi Allah ya fansar da kai da wannan zinaren ka mika fa yaqulu sai ya ce ai na'am i wallahi fa yuqalu lahu sai a ce masa kad kunta su'ilta ma huwa aisaru min zalik an nemi ka aikata abin da yafi haka sauki menene abin da yafi haka sauki Allah tushrika bi shay'a kar kai shirka ma Allah da komai fa abaita sai ka kika yi imani da Allah kai shirka ma Allah fa yu'maru bihi ila an-nar sai a ce a kama shi a tafi da shi wuta to sabiya da haka ranar iyama kafiri zai yi ta nadama yana kwankwasa hakorinsa yana ce ya laitani kuntu turaba ina ma a ce na zama kasa ina ma a ce na zama turbaya saboda ranar kiyama idan aka hada duk da su babu nauyi a kansu babu babu nauyin da yake kanmu na taklifi a kansu amma su haƙoƙin junansu idan wata dabba ta tunkuɗi wata dabba mai ƙaho ta tunkuɗi mara ƙaho to za a ba da ƙaho ma wanda ba ta da ƙahon nan da aka tunkuɗe ta sai ta rama tunkuɗinta kenan sai bayan haka Allah ubangiji ya ce kunu turaban gaba ɗayan ku ku zama kasa sai dabbobi su zama kasa sai kafiri idan ya ga azaban da aka tanadar masa sai ya ce ya laitani kuntu turaba ina ma a ce na zama kasa ina ma a ce na zama kasa ba zai kuma zama kasan ba za kuma a saka shi a wuta ba zai fita daga cikin wutan ba Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سنة صن سفتدق وتن سبيلا دا عذابا وتن أما وما هم بخارجين منها ba za su fita daga cikin wutan ba har abada da su dawwama a cikin wutan walahum azabun muqim suna da azaba tabbacacce da babu fita a ciki waɗanda da su shiga wuta kashi biyu ne akwai wanda da su shiga wuta su dawwama akwai wanda da su shiga wuta zuwa wani lokaci a fitar da su daga wuta malamai sun yi ittifaki akan cewa jamhur sun yi ittifaki akan musulmi da yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah ba zai dawwama ba a wuta idan an saka shi a wuta saboda wani laifi to za a azabtar da shi gwargwadon laifinsa sai a fitar da shi daga wuta sai a mayar da shi aljanna amma wanda zai dawwama a wuta shine mushriki kafiri wanda ya mutu akan kafirci bai tuba ba amma wanda suka yi imani da Allah to Allah ubangiji yana tausaya musu a fitar da su a cece su wannan ma duka yana cikin ceton da manzon Allah zai nema ranar alkiyama bayan an kai yan wuta wuta an kai yan aljanna aljanna yan wuta da suna kuwa suna kiran sunan annabi suna ce ka zo ka cece mu a gurin ubangijinka ka zo ka cece mu a gurin ubangijinka ina ma mun bi ka ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula sai manzon Allah ya fito ya roki Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka fitar da wanda a zuciyarsa akwai digon imani akwai ƙwayan zarra na imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka fitar da wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na imani Allah sai ya ce wannan aiki na ne Allah da kansa zai yayi shi wanda suka taba imani wanda ya taba ce la ilaha illallah wanda ya taba bauta ma Allah duka za a fito da su da mu ba mu ma fatan ma wutan ma ta gan mu ko mu ganta muna fatan ɗiban fari mu raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu sani idan muna son mu samu rakiyar manzon Allah to dole sai mun karfafi kanmu da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi na yi masa biyayya na cika umarninsa na tsayuwa akan shari'ansa wannan shine abin da zai tabbatar mana da imanin mu shine abin da zai tabbatar mana da ma'iyya da suhban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to yan wuta da su nemi su fita a wuta amma wa ma hum bi kharijin minha ba za su iya fita daga cikin wannan wuta ba ya tabbata ranan alkiyama da a zo da wuta tana da zobe dubu saba'in tana fusace tana tartsatsi mala'iku da su rike ta suna janta za ta kwace ta dimfari halittu za ta ƙone su sabila da girman fushin Allah saboda annabi Allah Ubangiji zai dakatar da wannan wutan saboda da ƙwariya a cikin ƙwariyan akwai hawa da suke kuka sai in zo ina yafa mata ina yafa mata ina yafa mata sai ta yi sanyi ta sassauta wannan fa shine annabi Muhammad wai a samu bawan da zai iya tsaurin ido ya faɗa ma Allah wannan mummunan magana ya zagi manzon Allah ta hanyar kaskanta annabi da nuna annabi ba yi da komai annabi ai annabi shi yake da komai ba annabi yake da musulunci ba ba annabi yake da qur'ani ba ba annabi yake da ash-shafa'atu yawmal qiyamati ba sahibul maqamil mahmudi ba annabi yake da luwa'ul hamdi ba duka wannan ka kalli annabi dan uwa na musulmi sannan kuma saboda tsaban sun zuciya wasu su ce wannan wani bambanci ne na fahimta Allah sallallahu alaihi wasallama a ce wai imani ne wallahi Allah ba zai bari ba fa wallahi Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari ba mu ma da muke jin wannan a kunnen mu muke zaman lafiya Allah ba zai bar mu ba sai ya dandana mana azaban wannan abu wallahi mu ma Allah sai ya dandana mana azaban wannan abu ya ishe ka musiba kana zaune kana raya a zagi manzon Allah ya ishe ka musiba babu musiban da ya kai wannan mutuwa ya fi shi kana zaune a zagi manzon Allah a sake faɗa a sake faɗa har kunnen ka ya saba da jin waɗannan kalmomin wallahi wannan kaɗai ya ishe ka musiba Allah kar ka kama mu da laifin wawaye a cikin mu Allahumma la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allahumma la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna mun barranta mun barranta mun barranta ya rasulullahi babu mu a ciki mun yi iyayenmu mun yi iyayenmu manzon Allah shi zai kau da jahannama ga farin halittun Allah shi zai cece halittun Allah har annaba suna cikin dangin ceton duk wani wanda zai ceto to bayan annabi ya yi ceto ne duk wani mai taimako to bayan taimakon annabi ne annabi Allah ne kawai a sama da shi justa qadran fama amamaka khalqun fawqaka Allah wal baraya wara'u annabi ya ketara duk wani daraja ba wani halittan da yake kusa da manzon Allah annabi ne a sama duk halittu suna bayan ka zuciyar mu da imani wa ma hum bi kharijin minha amma ba za su fita daga wutan ba walahum azabun muqim suna da azaba tabbatacce madawwami shine aka tambayi wasu daga cikin masu son su yi musu da Qur'ani sai suke tambayan Jabir ibn Abdullah suke ce masa to me yasa kun ce da akwai wanda za a fitar da su daga wuta gashi kuma Allah yana ce walahum azabun muqim sai yake ce to ku kuwa ai sai ku dawo ku karanta farkon aya ku karanta wane ne Allah yace suna da azabun muqim din shine innal ladhina kafaru law anna lahum به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم كاغا كافرين يريدون أن يخرجوا من النار سنة سنسو فتادك وتا وما هم بخارجين منها أما بذاسو إيه فتادك تكيب الله بزي فتاد سوبا ولهم عذاب مقيم سنة دا عذاب وند يكي مدومي إذن أنسكا سو أوتا سيسنا نيمان, سيسنا نيمان تيمكو سنة نيمان وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل yashwi alwujuh bisa sharab wa sa'at murtafaqa da su nema a taimaka musu da ruwa sai a kawo musu ruwa wanda yake tafashe suna kaiwa fiskansu sai fiskansu gaba ɗaya ya zagwanye laita lahum ta'amun illa min dare la yusmin wala yubni min ju suna da abinci ne mai makara wanda ya fi ƙaya suka ya fi ƙayan tsido suka idan suka ci ya tsaya a makogwaransu ba zai iya shigewa ba kuma gashi babu mutuwa ballantana a mutu babu karewa ballantana a kare Allah ya kiyaye mu daga azaba wasariku
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق دبراو والسارقة دبرونية faqda'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata kenan nakalan min Allah wannan ukuba ne daga Allah azabtarwa ne daga Allah tun daga duniya wallahu azizun hakim Allah ubangiji buwayayye ne hakim kuma gwani ne babu hukunci na idan mutum yayi sata a yanke hannayensa wannan shine abin da yake cikin addinin musulunci shi addinin musulunci so yake yi ya kiyaye al'insaniya ya kiyaye albashariya ya haɗa kan mutane a bar cutar da juna idan mutum ya saci kayan wani ya cutar da shi amma idan ya san in ya saci kayan za a yanke hannun da zai ɗauki kayan ba an yanke hannun ba ne domin a wulaƙanta shi a yi musula da shi an yanke hannun ne domin a hana cutar da junansu a hana al'umma cutar da junansu wasariku barawo namiji wasarikatu da barauniya mace a nan malamai suka ce me yasa Allah ya ce wasariku wasarikatu amma a wajen zina sai ce ya ce azzaniyatu wazzani da mazinaciya da mazinaci a nan kuma sai ya ce wasariku wasarikatu ko a kira'an abdullahi ibn mas'ud wasarikuna wasarikatu ko a wani kira'an a wujahan sibawaihi wasarika wasarikata duka ya zo to abin da yasa Allah ubangiji ya fara gabatar da namiji a abin da ya shafi sata duk sata idan za a yi da ka samu namiji shine jagayya a harkar sata ba za ka taba samu mace ita ce jagayya da ka samu namiji shi aka fi samu da yin amma kuma ya fi shahara da maza wasarikatu barauniya kaga mace ma tana satan kenan ko na'am amma abin da ya shafi zina azzaniyatu mazinaciya da aka samu duk harkan zina da aka yi da aka samu mace ita ce jigo a ciki sabila da mace ita take ba da dama wajen yin zina din mace ita ce take da kofan da za a yi zina din mace ita take da mabadi'u da za ta jawo mutum zuwa ga zina din mace ita take da tarkon da za ta sa namiji zuwa ga zina din to shi yasa aka gabatar da mace a can nan kuma aka gabatar da namiji wasariqu wasariqatu barawo da barauniya faqda'u aydiyahuma ku yanke hannayensu biyu duk abinda addinin musulunci ya shar'anta to ya shar'anta shine lil maslaha saboda wani maslaha ko mun san maslahan ko ba mu sani ba dan ba dole sai mun san menene dalilin yasa nassi ba shi yake hukun wato hankali ba shi yake hukunta nassi ba nassi shine yake hukunta hankali nassi shine yake hukunta hankali ba dole sai ka fahimci nassi wato ɗari bisa ɗari ka fahimci menene hikiman Allah cikin yin kaza ba ba dole ba ba ruwanka Allah shi ya halice ka to yana da ikon ya shimfiɗa abin da ya ga dama ko ka gane ko baka gane ba amma galibin abin da yake cikin shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi cikin Qur'ani da Sunna Allah ubangiji yana kiyaye alfarman mutum ne yana kiyaye alfarman zamantakewa ne ko yaƙi Allah ubangiji bai ce a yaƙi domin a zubar da jini ba a'a Allah ya sa a yaƙi ne domin a kiyaye jini din sabila da ba idan ba a yaƙi ba to ba da a iya tara azzalumai da suke kashe mutane babu gaira ba dalili ba manzon Allah a garin Makka ba a fardanta mishi yaki ba ba a ce yayi yaki ba udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sai da ya kai ga ana cutarwa ne ga musulunci ana cutarwa ga manzon Allah da sabon manzon Allah ana kokarin ma a hana yin addinin ta'addanci da sauransu sannan Allah ubangiji ya ce to a dauki mataki amma musulunci bai ce dole sai ya yaƙe ka domin ka zo ka yi imani ba ba haka bane umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulul rasulullah an umurce na yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wannan ana maganan bude gari ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi dama na ya bude kowane gari ya shigar da musulunci wannan garin idan kuma ba su karbi musulunci ba sai a buga musu jizya ba dole sai kun karba ba la ikraha fid din kad tabayyana rushdu min al-ghay faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa la tisama laha ba dole ba Allah bai tilasta ba sallama sun musulunta sun mika wuya ba to shikenan sai a buga musu jizya shikenan sai suna biyan jizya haraji shikenan idan kuma Allah ubangiji ya sa sun musulunta to shikenan addinin musulunci bai tilasta ma wani yayi wani abu ba a'a addinin musulunci faman sha'a falyu'min wa man sha'a wanda ya so ya kafirce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mu muka shiryar da mutum tafarki biyu imma ya bi tafarkin godiya ma Allah ya bauta ma Allah kenan imma kuma ya kafirce ma Allah da ni'imomin da Allah ya masa ya ki bauta ma Allah to Allah da ya hukunta a yanke hannun mai sata ya hukunta ne sabila da maslahan mu Allah da ya hukunta mazinaci a mishi aure kuma a jefe shi da akwai hikiman Allah cikin haka saboda idan Allah Ubangiji bai kiyaye tsatso ba to shikenan al'umma ba za su samu ta'aruf ba kenan da Allah yake inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum dai zama babu ta'aruf sabila da babu zumunta saboda kawai kowa dan titi ne kawai ya tashi ya gaishe a titi ne ba tsatso to shine aure idan mutum kuma ya saba ma abinda Allah ya ce ya aikata zina to sai a hukunta shi idan bai taba yin aure ba taba yin aure jefe shi da ayi haka Allah ya saukar cikin littattafan da suka gabata kuma haka Allah ya saukar cikin alkur'ani mai girma wasariqu wasariqatu barawu da barawniya faqtu aydiyahuma ku yanke hannu da idan mutum ya sata za a yanke hannunsa aka ce rubu dinar ne rubu dinar shine gwargwadon sadaki wajibcin sadaki shine rubu dinar rubu in dinar rubu dinar din nan shine kaman suna kiyasta shi a yanzu kusan kaman dubu talatin ko dubu talatin da yan kai kaɗan to idan mutum ya saci gwargwadon wannan kuɗin da a yanke hannunsa duk da cewa su kansu sahabbai sun yi saɓani kaman abdullahi ibn abbas ya ce darahim goma ne asharata darahim kaman abdullahi ibn umar ya ce kamsata darahim ne a kan nan shi ma sayidina umar yake domin sayidina umar ya ce kamsun bi kamsin wanda ya dirhami biyar to ya hannu biyar yatsu biyar kenan ko kaman Anas ibn Malik shi kuma yana kan yana kan dirhami nawa yana kan dirhami uku ko dirhami biyar shi ma sai da tuna Aisha ita ce kuma take kan dirhami hudu ko dirhami uku duka to amma malamai sun yi ittifaki jamhur na malaman maza ba sun yi ittifaki akan rubu dinar ne idan mutum ya saci abin da ya kai rubu dinar to da a yanke hannunsa ba dole sai rubu dinar din ba in ka saci abin da kimansa ya kai kimar rubu dinar to wannan abin zai sabauta a yanke hannunka amma kuma da akwai abubuwan da yake tabbatar da ausata ne ba za ka yi galala da abinka a ɗauke a yanke hannun mutum in ya ɗauka ba ka yi galala ba ka ajiye abu ka ɓoye ba shi yasa sharaɗi sai idan ɓarawan ya ɗauko abin daga gun da aka ɓoye abin ne ya fito da shi an kama shi da abin to shi kenan wannan hukuncin ya hau kansa amma kayar masu irin jiran tsuntuwan sata-satan nan kasan akwai masu jiran tsuntuwan sata masu jiran tsuntuwan sata su ne kawai suna tsinta a hatu na tsinta shi kenan sai mutum ya ɓoye wannan sata ta ba ai cikiya da kai idan kai cikiya baka samu mai shi ba za ka kai gurin waɗanda su ne mahukunta ko su ne suke da haƙƙin su ci gaba da bibiya domin tabbatar da a mayar mai abu ya koma hannunsa ko to idan mutum misali ya yi galala ne da abinsa aka ɗauka to wannan malamai sun yi magana akan cewa ba za a yanke hannun mutum a kai ba amma idan mutum ya ɓoye abu aka je wato makzana da aka ɓoye abin aka ɗauko abin to idan dai ya kai rubu dinar za a yanke hannu akai kuma hannun dama ake fara yankewa ko nan ko nan wasu suka ce sukutuma hannun gaba ɗaya za a yanke wasu kuma suka ce iya nan za a yanke to kai ka san idan dama Allah ya halicci hannayenmu ne domin mu yi iktisabi da hannayenmu to ka ji ka je ka yi iktisabi da hannun naka to shikenan sai a ɗanɗana maka wannan amarru ɗin an ɗanɗana maka al'amarrai al'amarrul awwal shine an ɗanɗana maka ka rasa wani gaba daga jikinka abu mai ɗaci na biyu an ɗanɗana maka abin kunyan da kana jin nauyi a zuciyanka amma kuma in ka tuba Allah zai karɓi tubanka domin ba sharaɗi bane in kai sata aka yanke hannunka ka zama ɗan wuta da ka iya zama wa mumini ka zama waliyi ka zama bawan Allah wannan dai haddi ne Allah ubangiji ya saka na mai sata idan ya yi sata a yanke hannunsa sannan kuma akwai waɗanda su idan sun yi sata da a duba yanayin da suka tsinci kansu a ciki da a duba mai mutum ya sata haka kawai don mutum ya saci abinci ya ci za a duba a gani wani hali yake ciki a idan mutum ya ɗauki wani abu wanda da ya fi ƙarfin abin nesa ba kusa ba yakan iya kyauta da abin ma sai kuma aka zo an kama shi ya saci wannan abin to duka za a duba wannan domin misali na tashri wato dole sai an duba domin a tabbatar da wannan mai satan mai satan ne ko kuma yaya sannan za a duba a gama wa aka yi satan misali idan yaro ya saci kudin babansa ba za a yanke hannunsa ba sabida da sharaɗin satan da za a yanke hannu sai idan wanda ya sata maka baka da baya da wato wato walici a kanka ko amma idan yana da walici a kanka misali ɗanka ne ko ko misali mahaifinka ne eh ko ko misali matarka ce ko ko misali bawanka ne ya saci dukiyanka ba za a yanke hannunsa ba sabiya da yana da walici a kanka sai dai an yi sabani akan kaka idan ya sata da a yanke ko ba za a yanke ba da yawa sai suka ce ba za a yanke ba sabiya da shi ma bi manzilatil abi yana matsayin uba ne to amma idan mutum ya samu kansa cikin bukata famani turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin mutum ya samu kansa cikin halin yunwa zai mutu ya ga an yi galala da abinci ko ya ga an boye abinci ya dauko ya ci ba a yadda ya mutu da yunwa kuma ya san yadda zai iya nemo abinci ba me yasa Allah ya haramta ya halatta mutum ya ci mushe a halin yunwa mushe ai haramun ne amma kuma mutane mafi yawa sukan zauna ne ci ma zaune shi yasa sukan zauna cikin fatara da talauci da yakan kai su zuwa ga sace-sace da sauransu dan Allah ubangiji ya bada hanyoyi da dama wanda mutum zai iktisabi ya nemi halal dinsa amma mutane suna raina ajwalin arzikin Allah suna ganin aiwa kaza ya kasa mun ba zan iya yin sana'a na kaza ba ba zan iya sai da itace ba ba zan iya sai da fiye wata ba ba zan iya yin kwadugo ba ba zan iya yin dako ba wannan tunanin da ka samu kwakwalwanka to shi ya toshe maka hanyoyin arzikinka sabila da mene sabila da da ƙananun ƙofofi akan shiga manya-manyan ƙofofi mafi yawa mu matasa akwai cutan da yake damun mu wanda yake hana mu samun buɗin arziki wannan cutan shine muna da manya-manyan burace-burace da muka ɗauki idan mu sai muka kai shi can gurin burace-buracen sai muna ta bin yadda idanmu ya kai muna tattake ƙananan hanyoyin da za su kai mu zuwa ga burace-buracen idan ka hango buri to ka kalli gabanka ka ga to present menene nake da ikon yi menene ya kamata na yi a yanzu saboda buri kan tsumu zai rufe maka idanka ne ba a ce kar ka yi buri ba sabiya da mutumin da bayi da buri bayi da fica buri shine ficanka amma kar burin ya rufe maka idanka ka bar ganin hanyoyin da za ka bi zuwa ga riskan manufofinka ka kalli gabanka yanzu ka gani dan waye wani dama nake da shi wasu opportunity Allah ya bani a gabana wanda zan iya bin su domin na gina kai na zuwa ga manufana shikenan sai ka fara da su min alamatin nujihi fil nihaya an nujuhu fil bidaya duk da ba haka wato ba haka wato ibaran take ba amma kuma ibaran zai iya komawa zuwa ga haka alaman nasara a ƙarshe farkon ka yayi kyau akwai wanda da tallar ruwa a Kano misali akwai wanda yan dako ne yanzu tana cikin manya-manyan masu kuɗin Kano akwai wanda fiye wata yake sayarwa amma ya fi ƙarfin miliyan ɗari akwai wanda fatan buhu yake sayarwa amma ya fi ƙarfin biliyan ɗaya akwai wanda daga aika suka fara a kwari aikansu da a yi da kaya a ce gashi kaiwa ne kaiwa ne a ba su ɗari ɗari biyu yanzu su ne manya-manya a kwari ɗin karkarai na abu ka ce kafi ƙarfin wannan al'ayyamu ta murru marar sahab ma bai na gamdace ainihin wanti ba hati ha yugayyirun ba min halin ila hali tsakanin sakan mu wato idan da mu kalli arziki muna ganin girman arzikin ne ba mu ganin girman mai azurtawan wallahi idan baka sani ba yau za ka iya wayan gari baka da ko kwabo wallahi zuwa gobe ka zama babban biloniya wanda ana saka ka a cikin masu dukiya a ƙasanka ko a garinka wani ya iya zuwa ya baka kyauta ya iya zama wa falala ya iya zama wa wani buɗi ya iya zama wa wani kasuwanci kawai ta yadda baka tsammani amma dai wanda yake zamanci ma zaunawai yana jiran wata babban kofa ta bude ya shiga to yakan mutu kofan ma bata bude ba amma yar karaman da ka gani to kai amfani da ita guntun gatarinka ya fi sari ka bani dan abin da kake da shi kai manage da shi kar kana hada kanka da ƴaƴan masu kuɗi idan gidan ku talakawa ne kar kana yin kallo wa mahaifanka kallon yadda ƴaƴan masu kuɗi suke kallo wa mahaifansu idan mahaifanka mabukata ne dan sai kaga yanzu da ma yanzu yana raina iyayensa dan ya ga ba su da wani abun duniya dan ya ga ba su suke bashi ba shi yake ba su dan ya ga yana dan yi musu wani abu da yace shi an matsa masa komai shi yake me kai annabi ya ce ma wani sahabinsa ya zo ya koka masa yace ya rasulullahi baba na yana so ya kwace dukiya na annabi yace masa da kai da dukiyanka duk na baban ka ne ai shi ya sanadin zuwanka duniya shi ya maka abubuwan da ba za ka iya biyan sa ba amma ba za ka san girman uba ba sai ka haifi ɗa ran da ka haifi ɗan a duniya kaga sansa da kake yi kaga haba-haba da shi da kake yi kaga ɗawainiyan da kake yi zamansa numfashinsa komai yana yi cikin kula la ilaha illallah iyayenmu fa sukan je su wuni suna wahala domin nemo abin da za a ci a gida idan suka dawo suka haɗa ido da mu sun samo abin da za a ci a gida su ga kawai muna farin ciki muna ci iya burinsu kawai ya cika hannunsu ya yi kanta ya tsatsage ya farfashe akan bukatanmu amma idan muka zo basmanmu murmushinmu akan fiskansu shi kaɗai yake warware musu bakin ciki da damuwa iyaye ai ba mu da abin da damu biya su kanko sai dai ka ce rabbi wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda ce ya Allah ka bani dama na rama musu wani abu wanda idan wato zuciyanka ya tuna shi in Allah ya maka tsawon kwana Allah ya maka budi iyayenka sun rasu to babban azaban da zaka naji a ranka shine ina ma su dawo ka hidimta musu wallahi idan ka yi wasa da mahaifanka sai wata rana ka waye gari in ka mallaki rabin duniya sai ka yi burin su dawo ka kalle su so ɗaya ka raba abin da ka mara raka biyu ka bayar kyauta ka kalle su so ɗaya kallo ɗaya kawai ka musu kallo ɗaya iyaye dama ne da ba a maimaita su a duniya fa kar ka bari wannan daman ya shige maka kana samun nutsuwa kar ka butulce musu ko da a ce ba nitsatsu ba ne iyayenka ka yi tiritin ɗinsu ka kula da su Allah zai kula da kai fa ba kai ka halicci kanka ba Allah ne ya halicce ka kuma ta dalilin su ka zo duniya saboda haka mu tausaya musu aka ce mahaifin sayyidatuna rabi'atul adawiyya yace daga yanda ya fara gane cewa yassa tana dauke da wani sirri da baiwa wata rana zai fita hidimansa na neman kwadugo hidimansa shine su kwale-kwale yake ƙetare da mutane kogi sai a bashi ɗan mahaifin rabi'atul adawiyya tana yar shekara bai shige bakwai ba zai fita ya tafi wajen kwadugonsa sai ta ce baba baba idan ba halak ba in baka samu abin da ya zamo halal ba to karka kawo mana gidan nan sai ya juyo ya ce to idan ban samu halal din ba fa sai ta ce ko baka samu ba karka kawo mana sai halal domin Allahn da ya halicce mu yana son mu fiye da yadda kake son mu saboda haka abu ne wanda zaka gina zuri'anka da shi ba wanda zaka ruguza zuri'anka da shi ba domin cin haram ruguza zuri'a yake yi cin dukiyar mutane ruguza family yake yi shi yasa duk wanda suke satan kuɗi suke cutar da talakawa wai ana ganin su ƙwararru ne sun iya sata suna zuwa Dubai suna zuwa poison suke ji ma kansu fa poison ne ba zai bar su ba ba zai bar ƴaƴansu ba ba zai bar familin su ba ba wani abu bane idan Allah ya azurta ka da halal to ka gode ma Allah shi yasa ka yawaita addu'a Allahumma agnini bi halalika an haramik Allah ka azurta ni da halal ga barin harama saboda haka mu kula da alfarman iyaye suna da haƙƙi a kanmu wanda wani ya zo gun manzon Allah ya ce ya rasulullah ka min izinin fita jihadi annabi sai ya ce mahaifanka biyu suna raye ne sai ya ce suna raye annabi ya ce fa fihi ma fajahid ka je ka musu biyayya a nan jihadin ka yake ka je ka musu biyayya kaga iyaye suna da tasiri yanka idan mahaifinka ya karye to ka wato ka shine kaman ba za ka iya zama ba kenan idan ba mahaifi idan baka gina mahaifinka ka bi shi ba to ba za ka taba tsayuwa ba shi yasa masana suna suke cewa wanda suka fi kowa talauci a duniya sune masu kangare ma iyayensu saboda alƙawarin Allah ne ba za su samu nishadi a rayuwarsu ba saboda Allah ce a nishkuru li wali walidayka ka gode mun ka gode ma iyayenka amma baka gode musu ba baka yi musu biyayya ba an gane ba to daga cikin waɗanda idan sun sun yi sata sun dauki kuɗi ba a yanke musu hukunci na yanke hannu akwai mahaifi akwai ɗa akwai bawa akwai duk wani wanda yake da walici a kanka to wannan idan yayi sata ba za a yanke hannunsa ba ya za a suka aikata wannan uquba ne daga Allah azabtarwa ne daga Allah wallahu azizun hakim kuma Allah ubangiji buwayayye ne gwani ne ba wanda ya isa tara Allah ya ce dan me yasa ka yanke wannan hukuncin saboda tausayi ka ce ah Allah ba zai ji tausayi ba kaza kaza Allah ya fi mu tausayi ya fi mu jin kanmu Allah ubangiji ko da yaushe yana cikin kulawa da mu wannan kuma dokansa ne babu wanda ya isa ce dan me yanke wannan dokan na'am فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب بعد ظلمه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب وندي يتوب من بعد ظلمه بايا ونن ليفر وأصلح يجاره ma'ana ya gyara ya bar wannan ɗabi'an na sata fa inna Allah ya tubu alayhi Allah zai gafarta mishi inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne ba wani abin da ya ta'azzara ma Allah da wai Allah ba zai iya yafewa ba babu wannan abu ba wani laifin da wai ya shige Allah ya goge laifin yanzu yanzu babu shi kawai sharadin shine ka tuba taubatan nasuhan ka tuba tuba har ga zuciyanka kana mai nadama akan abin da ka aikata ka ce astaghfirullah alazim to wallahi Allah zai gafarta Allah zai gafarta Allah zai yafi Allah zai yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana faɗa masa habbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowa duk wanda yayi imani da Allah bai shirka ma Allah da komai ba ɗan aljanna ne ya yi sata ko ya yi zina ɗan aljanna ne annabi sai ce iyi ko ya yi sata ko ya yi zina ɗan aljanna ne sai abu zarri yana dautin sata duk girman sata zina duk girman zina ya rasulullahi wa in zana wa in saraka annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata sai sake cewa ya rasulullahi wa in zana wa in saraka yana mamaki annabi ya ce wa in zana wa in saraka ala ragmi an fi abi zarri ko yayi zina ko yayi sata ko abu zarri ba ya so sai ya shiga aljanna aljanna na Allah ne ko abu zarri ba ka so sai ya shiga aljanna kaga Allah mai gafara ne mai jin kai ne ba mai laifin da wai laifin sa yafi karfin Allah ya gafarta laifin ko Allah ya ki karban tuban sa mu kan ma Allah ya halice mu ne dan mu laifi din mu ne mu na laifi ba to da Allah zai tafiyar da ku ya halicci wanda da suna laifi suna tuba mu Allah haka ya halicce mu mu yi laifi mu tuba Allah ya gafarta masa to mu din ma masu laifi aina wa yuhibbul mutatahhirin ai lazimu tauba shine azzambu dole kafin mutum ya tuba da ka samu akwai laifin da yayi ma Allah to mu komai namu laifi ne numfashin da muke sheƙa ma muna miƙe kafanmu muna abubuwa laifi ne ma Allah tubanmu ma laifi ne irin nau'in tuban namu ma sai mun tuba daga wannan tuban ma sabila da girman laifukanmu da yadda muke da yadda shaidan yake ya rufe mu ta ko ta ina arru'unatun nafsiyya shaidan ta ko ina shaidan da zaka rufe kanka a daki kai halwa domin bauta ma Allah sai ya bullo maka ta kofa sama da dubu saba'in iri iri ka ce a ni dan ke mace kai ne na bauta ma Allah sabiya da kan na fita na je to sai ya bullo maka ta kofa sama da dubu saba'in ko ta nan ne ko ta nan ne ko ta tunani ne ko ta ina ne ko ta ibada ne ibadan ma sai ya shigo ta rai ranka ta lalata ibada kuma ranka kake bauta ba ma Allah ba biya da haka dole sai mun yawaita tuba ma Allah kuma ba za mu na nisanta waɗanda suke laifuka ba sai dai in sun aikata abin da shari'a ya ce a kyamace su to za mu na yin wato muhabana nuna musu wannan laifin bai kai girman rahaman Allah ba Allahumma magfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'in di min amali gafaran Allah ya fi zunubin yawa jin kan Allah ya fi zunubin yawa fishin Allah rahaman Allah ya riga yi fishin Allah da haka ba abin mamaki bane kaga mutum fajiri ne cikakke yanzu yanzu dan anjima kuma ka same shi mumini ne tatacce waliyi ma cikin waliyan Allah haka Allah ubangiji yake faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zaluncinsa wa aslaha ya gyara abubuwan da yake ya tubu alaihi Allah zai karɓi tubansa inna Allah ghafurur rahim ku sani lallai Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne Allah ya mana gafara ya ji kanmu na'am lokaci yayi to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya saka mu cikin ceton annabi
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatan mala ya sha ruwa lafiya, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana a barkan annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai tambaya na farko yana tambaya ne game da idan akwai addu'a da ake bayan tahiya. To mutum zai iya yin wannan addu'o'in shi da Hausa ko kuma dole sai ya iya da Larabci.
Dai iya yi addu'o'i wanda ake yi Allah na jin kowane yare. Saboda haka mutum zai iya yi ya faɗi bukatunsa wanda ake yi bayan tahiya kafin sallamewa ko ya faɗi ko a sujada duka dai Allah yana jin kowane yare ba abin da ya buya ma Allah labarin zuciyan ma ko baka faɗa ba ma Allah ya sani amma kuma ka furta din shi ma ibada ne an gane ba na'am Na'am. Sai mai tambaya mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan ya bai sallah ne na asuba ba sai bacci ya kwashe shi har gari ya waye har aka zo aza tukunne tashi to ya yanayin biyan sallan shi zai eh sai yayi sallan asubahi din in yayi sallan asubahi din sai yayi sallan azhar din idan kuma ya riga da yayi azhar sai ya tuna bai yi asubahi ba to a mazhaban Imam Malik yayi asubahin sai ya sace yin wannan azhar din wallahu a'lam
akwai wanda ta turo da takarda tana neman addu'a ma ɗanta yanayin shi yana ya zama wani iri tana neman addu'a a sa ta cikin addu'a Allah ya daidaita Allah ya shirye shi Allah ya shirye mu ina mana nasiha musamman mu matasa akan iyayenmu mata iyayenmu mata suna son mu wani lokacin son mu da suke yi mai tsanani yakan sa wato har ana ganin su suka yi dalilin kangarewan mu idan da a zage mu sai a zage su a ce laifinsu ne alhali kuma Allah ya halicci zuciyarsu ne da son mu kuma babu yanda da a yi su cire wannan abin umuma ne saboda haka laifukanmu ma sai ana ɗaura musu ba su iya bacci kullum suna cikin damuwa a kanmu da kuma yanayin da muke ciki saboda haka mu tausaya musu mu tausaya musu kar mu bari idan su yana zubar da hawaye a kanmu kar mu bari suna su a kanmu in muna son mu zauna da duniya lafiya idan kuma muna son duniya ta ta butulce mana kamar yadda muka butulce musu to shi kenan kuma ƴaƴanmu ma su butulce mana domin manzon Allah ya ce birru aba'akum tabirrukum abna'ukum ku bi iyayenku sai ƴaƴanku kuma su bi ku na'am
mai tambaya na gaba yana ko da ke ba tambaya ba ne yana so a ja hankalin mutane a cikin watan azumi suna kamewa a lokacin ce ci gaba da abubuwa waɗanda ba su dace ba to suna so to ba iya cikin azumi ba har bayan azumi so ake mutum ya yi kokari ya kame kansa so ake azumi ya yi na so cikin gabobinka ka kula wajen biyayya ma Allah da kiyaye dokokin Allah da sauransu ballantana ma kuma ka bari ka yi talala ma zunubi ka bari sai bayan an sha ruwa ka je ka afka cikin abubuwan da Allah ya hana wannan ya nuna cewa wato ba kana yin azumin saboda cikan tsoron Allah bane kana yin azumin ne don kaga mutane suna yi kai ma ka rufe bakinka amma in saboda tsoron Allah ne to Allah ubangiji yana son ka kame watan yana da alfurma kaman yanda lada a cikinsa yana da yawa ana rurrubanya lada to haka zunubi ma ana rubanya shi da yawa da yawa da yawa ga duk wanda ya saba ma Allah Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am
na'am sai masu bibiya da fatan alkhairi da addu'o'i da kuma neman addu'a duka
Allah ya biya mu kowa bukatarsa Allah ya yaye mana damuwoyin mu Allah ya mana tsawon kwana mai albarka Allah ya mana arziki mai albarka Allah ya mana ilimi mai amfani Allah ya mana lafiya mai amfani Allah ya sa mu cika da imani iyayenmu yayinmu danginmu da suka rasu Allah ya ji kansu wanda suke raye Allah ubangiji ya raya su rayuwa mai amfani su amfanar da musulunci Allah ya amfanar da mu da rayuwarmu albarkan manzon Allah maulanmu Sheikh Dahiru Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana ya kiyaye mana shi fatiha da salatul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب